أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na min hajjul muslim muna karatu ne a babin da yake magana akan yin imani da yarda da amincewa da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kuma ne na karatunmu na darasinmu na ashirin da malin ya kawo bayanai da makaranta satin da ya gabata game da hujjoji na ilimi naƙali da aka naƙalto a ƙur'ani da hadisi da kuma cin attaura da linjila ma dangane da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kawo dalilai na hankali wanda ko ba aya ba hadisi aka faɗa maka su dole ka yarda ka amince shi annabi Muhammad sallallahu alaihi manzon Allah ne mun karanta abubuwa guda biyar za mu tashi akan abu na shida ko yace abu na shida in shiga kamari lahu sallallahu alaihi wasallam manzon sallama wata ya tsage a gaban manzon Allah ya faɗo ƙasa kowa ya gani a ƙware maka saboda su ƙuresha sun ce ba za su yi imani da shi a matsayin manzon Allah ba har sai wannan watan an ce lokacin yana kan daren sha hudu ne ya cika ya yi cycle ɗinsa ya cika sosai yana cikin haskensa suka ce ba za mu yadda kai annabi bane sai idan wata gashi nan da muke ganin sa ya fado ƙasa ya rabi gida biyu kuma ya haɗe ya koma to sai mai da kai annabin Allah ne Allah ya roki Allah kuma Allah ya masa haka amma duk da haka da yawa daga cikin su ba su imani ba yace faqid alaba al-walid bin al-mughira ɗaya daga cikin manyan kafiran qurayshawa walid bin al-mughira shine baban Khalid bin al-walid na fata an gane ɗaya daga cikin manyan kafiran ƙureshawa kenan wanda musulunci a zaya da yawa ya yi manzan Allah abin da bai kamata ba da yawa ya ce wa gairuhu da waɗansu sama bin kuffari ƙureshi daga ƙureshawa kafiransu suka ce ko ina suka ce sai ya ka musu ayata mu'jizatin wata aya ta mu'jiza ma'ana wani abu da zai tabbatar cewa wannan aikin annabi ne wani abu ya faru tabbatar wannan kai din nan to yanzu ka ta daga Muhammad da muka sani a jiya lalle ka zama annabi da haka abin da zaka mana kuma shine ka ce watan nan da muke gani yanzu ya rabi gida biyu ya fado ƙasa sannan kuma ya koma ya hade sallallahu alaihi wasallam tadullu ala sidqihi fi da'wa an-nubuwa war risala saka ce sai ya ka musu wata aya da take nuni akan cewa lalle shi annabin Allah ne tana gaskata cewa shi manzon Allah ne fan shakka lahul kamar ko firqatani sai manzo Allah ya addu'a abin da suka nema kuma sai Allah ya karba addu'ar ya tabbatar da shi shine wata ya tsage ya zo ya rabu gida biyu kowa yana gani kuma ya koma ya haɗe firqatan fawqal jabali firqatan dunahu ɗaya bangare watan da ya rabu gida biyu ga sha gaban su daya akwai duwatsu manya a garin maka har yanzu ka je maka akwai duwatsu manya-manyan duwatsu duk da cigaban zamani an rarrake da yawa an yi gine-gine amma har yanzu da akwai duwatsu da yawa sai wata ya tsage barinsa daya ya yi gefen dutsen nan bari ɗaya kuma kuma gefe haka mana suka rabu sosai suka ware matsakaninsu sannan kuma ya zo ya haɗe kuma a gabansu amma da yake arne arne ne Allah bai kaddara musu imani ba sai ƙara ƙaryata manzon Allah duk da wannan abin da ya faru ya ce faƙala lahun na biyu sallallahu alaihi wasallam ishadu sai mazala ya yi addu'a sai watan ya tsaje gida biyu ya rabu sai ce musu gashi nan kalla ga watan abinda kuka nema gashi nan ya faru ƙala ba a duhun sai suka ce daga wasu daga cikinsu ra'aitu kamara bayana ko ne ne farjatayi jabali suka ce ai mun ga wata ya sa dutsen nan a tsakiya ma'ana rabin ɓarin wata ɗaya yana gefen dutse ta kudu misali ɓari ɗaya kuma yana ta arewa dutse ƙato a wata unguwa ko a cikin garin maka yanzu wata da yake sama gashi nan ya tsage ya ja ya kauce ya bada tsari daban-daban kowa ya gani a garin maka ba ma garin maka ba har marasai ƙauyukan garin maka da yawa sun tabbatar da wannan abu da ya faru ya ce ai jabal abi qubaisin shine wani dutse da ake ce masa jabal abi qubaisin wa qad sa'alat quraish ahlul badiya al bilad ukra to bayan wannan abin ya faru qurayshawa duda abin nan inkarin sai suka dauka cewa to ko wani abu aka yi na saddabaru wani buri fa'ida ne su suka gani kadai da aka da gari ya waye ko bayan wasu kwanaki suka tambayar wasu garuruwa makotan maka ranar kaza kun ga wata ya rabu gida biyu kuna gane ba yanzu ka samu wanda kware a tsafi ai zai wani abu kai za ka ga abin da ya yi din misali an yi waɗansu matsafa da karkai da tantan suna zuwa su yi wasan abu kaza da wasan abu kaza asalin abin da fa'ida ne kawai ana haɗa da aljanu ne sai idan ka yi baka cewa ga wani abu da aka yi alhali kuma ba haka abin ba haka bane babu shi ƙarya ne ina kisa da fa'ido to haka wanda suka ɗauka cewa su ma wannan abin da ya faru a maka ko an musu da fa'ida ne su kuɗi suka ga wannan abin kawai amma tun da wuta ne in ya fito ba duk ana ganin shi ba gudu yawa a duniya to bari mu tambayi waɗansu maƙotan garuruwa su ma kun ga wata ranar kaza da watan kaza ya tsage ya rabu gida biyu suke tambayar garuruwa maƙotansu ko hal shahidu an shagal kamari suka da kun wata ya tsage fa akbiru bihi kama ra'auhu sai su ma suka ba da labari cewa lalle tabbas ranar kaza lokaci kaza wata ya rabu gida biyu kowa ya gani kuma ya yi mamaki amma da yake arne arne ne kaga ba za su yadda ba ko da ma ba su yadda ba ya ce shi ya sa Allah ta da wannan magana da yake cewa ta'ala ikitara ba ta sa'atu wani shakkal kamar ya ce tashin alkiyama ya kusa kuma wata ya tsage gida biyu ya rabu gida biyu din mai rai ya gani lura da wannan ayar suka ce malamai ka duba fitin zamanin manzon Allah Allah yake cewa tashin kiyama ya kusa na fata an gane saboda shi a lissafin Allah da shekara dubu da shekara miliyan da kwana daya duk ɗaya ne a gun Allah a gun ni da kai da sauran mutane sai ganin ta abu ne mai nisa ko abu ne wanda ba zai yi ba yasa da Allah yake magana kan kiyama ta cewa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba a gurin Allah duk abin da zaka gama a duniya ko sakan na lissafi ba kai a gurin Allah ba kisa za ka yi ta iskanci Allah ya rabu da kai domin tobe ne wani sada hankali misali yanzu ko wani yaro ne ko wani kai kana shugaba yayi wani abu na karkashin ka ko mun sai yana hannunka kuma to za ka tada hankali ne ba zai dawo ba yaro ya rashin ja fita a guje ya gudu me ne bin shi da gudun kai bai hankali ne sai kai zaman ka zai dawo dole zai dawo dan ya nemi abinci dan ya nemi ruwa dan ya nemi gurin kwana to kuma na Allah ya wuce haka ma shi yasa Allah ya ce tashin kiyama ya kusa wata ya tsage gida biyu sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa iyaru ayatan su kafure da qurayshawa a lokacin ko da sun ga aya da suka nema a tabbatar da shi to sai su ce me wa yaqulu sihrun mustami yu'radu su kawar da kansu su suka ce fa abun yayu manzon Allah ya roki Allah kuma abun ya faru amma da yake akwai arnanci akwai inadi a zuwa ce a wannan ai sihiri ne sai yanzu muka yadda ma cewa kai musulunci ne yasa duk abin da za a malin kana da awar sunna ko ga faɗi gaskiya ba karɓa ba karkata da hankalinka ko an maka yarfe ko an zage ka ko an ma shari ko an ma kazafi ko an haɗa wani ia a waya an tura an ce kai ne ba ana ta yi ba yanzu karkata da hankalinka an yi wa wanda ya fi ka fiye da haka ka gani ƙarshen abu kenan sun san waye shi me asalinsa mai nagartarsa kafin zuwan annabtarsa ba amma bayan ya zo ya ce abu Allah kaɗai duk wani jafa'i ban da ba su masa ba a ce mahaukaci a ce mawaki duk wani ƙasƙanci sun danganta masa amma Allah ya wanke shi da gobe ya zanto kuma duk abin suka faɗa ɗin suna ƙaryata kansu da kansu ya ce wa kazzabu wa tabawu ahwa'ahum suka ƙaryata abin da aka tura musu na annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma suka ƙaryata abin da ya faru tsagewar wata wa tabawu ahwa'ahum suka bi son zuciyoyinsu ma'ana dama asalin abin son zuciya ne yasa idan mutum yana da son zuciya ba abin da za ka maida da kai kawai ka yi haƙuri ka rabu da shi in dai ya riga ya ayyana a ransa wani fahimta daban ko ra'ayi daban to kar ka tada hankalinka ko me kamar ba zai yadda ba za ka yi dai ka yi abin ka dan Allah kuma ka yi haƙuri kuma ka jira lokaci ya ce abu na shida usibat ainu qatada yawm badarin yace akwai auren uhudin akwai katada ɗaya daga cikin sabon manzon Allah ne a ranar yakin Uhudu an san abin da fara ake uhudu an yi artabu da kafirai an kora su a karan farko amma saboda wasu daga cikin sahabbai da ya daura sa kan dutsen nan da ya kace masa jabal rumad maharba ya ce ku tsaya akan nan duk abin da ya faru a yaƙi kar ku sauko sana kira ku ko da kun ga ana ɗaiɗai da namun mu kar ku sauko kuma ko da kun ga mun nasara kar ku sauko haka ya ba su iyaka da ka'ida to bayan abin da ya faru an kora arna sun jefar da abin nan makamansu sun juya a guje sai suka ce to an gama yaƙi mu taho kawai shugaban sai ce a manzon Allah ya ce mun kar in bar gurin nan har sai in shi ya turo a kira mu suka ce a baka fahimta bane ai nufin nake kafin a gama yaƙi amma yanzu an gama yaƙi za ga gangaro da yawa daga cikin su an ce mutum kusan hamsin da wani abu ne suka gangaro suka mutum goma sha wani abu a sama wannan sai ba da dama aka shigo ta baya aka yi wa musulmi kofar rago can gaba ga arna nan baya ga arna kana gudun ka nemi ganima a gaba sai kuma ka ji kibiya ta gadon bayan ka haka sai bala'i ya bala'i aka rinta ne sahabbai kusan mutum dubu uku da suka je yakin badar a mutum dubu ɗaya kusan gaba ɗaya sai da suka watsoro suka watse illa yan kaɗan da wuce mutum ashirin ko wani mutum haka ba kaɗai suka tsaya duk abin da ya faru dai an san tarihi ina fata an gane to a yakin an kashe sahabbai akalla mutum saba'in manyan sabon manzon Allah sannan kuma an ji wa da yawa rauni a cikin yakin a cikin har da manzon Allah kansa an ji rauni mai yawa mai girma amma rotsi a kansa sannan an fasa an jeho dutse ya daki haƙoransa haƙorin shi na gaba ya kare sallallahu alaihi wasallam an yi abu mara daɗi a yaƙi to a wani yaƙi akwai sahabi abu qatada shi ma an jefe shi ko an sare shi da takwabi ko da mashi idansa ya faɗo ya fito daga cikin ƙwarƙwaƙwan idan nashi ido fa idansa ya fito daga cikin ƙwarƙwaƙwan idansa har ya sauka akan wannan ƙashin mai sune da hausa ba ba likuli hausa abin nan tsofa dattawa mai sune wannan ƙashin ba nan bane kuma tu nan ba shi bane kuma tu to dan nan fa mai sune mukamin ba nan bane to nan fa eh to yi kenan riban su zai bane da dai a kunci ai kuma tun yi da kunci ko a ce kuma tu ko a ce kunci ai dai abu ɗaya ne amma wannan ga wani kashi a nan ɗinka inda gatsin kai ke karewa me su ne eh da turanci to ga yawo to shi kenan na ta yanu muni a ta ya shigo ne da niwa zani yana to ala'ayi halin ne ina ba ta an gane na shida ko ya ce ido na abu da ya ce an fasamar idansa ma idan ya fito daga cikin ƙwaƙon idansa hatta waka tsala wajen na har ya faɗo kan wannan ƙashin na saman kumatinsa shi wannan kashin na dinan din mutum idan sai da yake ciki ya fito saboda bala'i da artabu da aka yi ina sahabi tsakanin kare daga ta Allah ya dade shi ko bai sa a gudu ba ko ba zai hana ta ko yakin gobe ba ba irin yakin yanzu bane ana kwance a gida a tura balabalai na musiba su kashe mutane ba haka bane yaki ne gaba da gaba Allah ubangiji ya kara musu yarda yace to idan sa ya faɗo kan wannan kashin da yake saman kumacinsa yace ko faradda har to sallama sai manzo Allah ya kama idan ya mai da cikin kokon idan sallallahu alaihi wasallama wani mai manzo Allah bege da Hausa yace ka da likitan likitoci maulana muku ko shi da ya kama idan sai ya mai da shi duk duniya kafin a maka haka sai an yi operation sai an ce kaza sai an ce wane ne zaka biya miliyan 100 kaza ko ba ka bane to na manzo Allah ya kama sai ya mai da shi shikenan kuma ya kudu ci gaba da aiki da ya saba har ma ya fi wanda bai fito ba karfi sallallahu alaihi wasallam ya ce fakadar ahasanu min ha ƙablu sai idan sidanto ya fi dama daidaito da ƙarfi da kuma can gani a fuska to haka wannan abun ma nuna maka shi manzon Allah ne duk duniya ba wanda ya sai irin haka haka na likitanci sai dai a je a yi operation ko a ci a yi kaza a sa rana a sa lokaci a dauko kayan aiki a gwala idan a bulluko shi a wanke a mai ana a likitanci za a bulluko da idan mutum a wanke a mai da shi duk ana yi to amma sai an yi aiki haga kuma a zo a liƙe idan a ce ba za ka yi sallah ba a sujuda ba za ka yi ba kaza har tsawon wasu kwanaki ko lokaci mai yawa amma Allah kawai sai kama ya mai da shi sallallahu alaihi wasallam to ga wannan ma nuna maka cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace abu na gaba shine radamat aina ali bin abi talib radiyallahu anhu yawm khaybar yace a ranar yakin kaibara daga tafakin kaibara idanunsa da suna ciwo an ce amodari ne kama idansa a lokacin tsananin ciwon ido mai zafi ya kama shi da haka ma yana madina bai tafakin kaibara ba bayan an kama hanyar kaibara sai manzala yake cewa gobe zan ba da tutar yaƙi mana jagorancin yaƙi ga wani mutumin da Allah yana son shi manzan Allah yana son shi kuma shi ma mutumin yana son Allah da manzansa har ƙarshen shaida kenan a duniya duk abin da musulmi yake a duniya shi ne neman mai yardar Allah to wannan kace shi wani za ba tutar gobe Allah yana son shi manzan Allah yana son shi kuma shi ma yana son Allah da manzansa sahabbai suka rika fafutuka alasa shi kowa ce shi zaba ko zaka da gari ya waya suka yi sammako haka zo a ruwar hadisin in ruwa al-bukhari sai zo aka sammako gurin manzo Allah aka zazzauna ana jiran ko zai ganka ya hango ka ha kowa da dan yi kokari dan da kansa haka ya dan wani tashi ya gyara zama ya dan yi gyara murya ko ya dogwar gaisuwa ko manzo Allah ya duduba ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib aka ce manzo Allah yana gida Madina ina ciwon ido yace a je a dauko shi aka za ka ɗauko shi za a yi mara tofi a cikin idanunsa ya mara addu'a ya tofa idanun nan take na tofawa idan ya warke ya ce sai zana tun daga ranar bai ƙare ciwon ido ba har kuma wasa ga Allah kuma bai ya ji ƙarfin idansa sama da yadda yake a dama saboda albarkar yawun manzan Allah sallama da addu'ar da ya masa sai da na aliyu kenan to ya yi ciwon ido a yakin kai bara ko fa nafasa fihi ma sai mun Allah yayi addu'a cikin da nan sai tofa yace gudare Allah ya fada sallatu wassalam fa bara'ata sai suka warke atake ka allam yakum bihi ma sha'un abada kai ka ce ba saba yin ciwo ba wani ciwo gido ne mai zafi mai masifa a gidan mutum ya yi jaja wuri kamar ka ce apollo a yanzu ba san apollo ba ai wani hegin ciwo gido ne mai zafin masifa ko ba ka san kallon haske idan kai rinka ruwa ya kumbura yana kuma zafi to kamar ka ce haka ya ce abu na gaba shi ne in ka sata aiko sa'u ibn al-hakim yau badari akwai sahabi ibn al-hakim a ran yakin badar an karya mar ƙaurinsa an karya shi a kafa a ƙauri fa nafasa alaiha sallallahu alaihi wasallam fa bara'a liwaqatihi wa lam yasul lahu lahu al-alamun qattu ya ce yana zuwa gashi an karya masa ƙaƙori sai manzan Allah ya zo ya kama ƙorinsa ya mar tofi ya mar addu'a a ta ta kawai sai warki karaya ba kaga wannan sai dai annabi ai duk duniya waya sai haka sai manzan Allah duk inda ake kwarance a likitanci yanzu a ci gaban zamani za a iya ɗaura ka a shekarun baya mutum a ɗauri a ƙafa ko sai kaga an ce bayan an yi ɗaurin to ba za a fara tarihi tsaye ba sai ya yi wata ɗaya ko biyu ba haka ba ne tukunna daga shi tukunna ayi kaza tukunna fara tafiya da sanduna tukunna sanda daya tukunna tafiya da kafa akalla watanni wajen hudu biyar shida ba ka ake ba kan mutum ya zama normal wani ma daga nan ya gamu da abu dai har sai dai ayi hakuri a mutu haka dan ba zai rubu da ingishi ba muna fatan Allah kare mu daga irin waɗannan cututtuka hmm? hmm? zai wahala gaskiya to yanzu ci gaban zamani ya bayar da za a je kana da kuɗi a cire a manyan asibitoci da kayan aiki in za ka yi wata shida a kwanci za a ma aiki sati ɗaya biyu ka warki ci gaban zamani ya kai wannan abu tamam manzon Allah ka lura a take mar addu'a a take warki a take ci gaba da yakin sa sallallahu alaihi wasallam to haka wannan nuna maka cewa shi annabin Allah ne yace abu na gaba na tsakar shajara lahu sallallahu alaihi wasallam to ga wani wanda ya fi kowanne ma bishiya ta yi magana da manzon Allah kuma magana ta yi ba shi kadai ya ji ba wanda yake gurin ma ya ji magana kaga wannan shine ba kalamar mu abin nan bane baiwa bace ko yace faqad dana minhu al-arabiyu wata rana manzon Allah yana tsaye ko yana zaune sai ga wani mutumin kawai ya zo ta gurin manzon Allah faqala lahu ya arabiyu ana turid sai manzon Allah ya ce masa ya kai balaraban kawai ina zuwa na raga tafi da kake tafiya kake sauri haka qala ila ahli ita zan je gurin iyalai na ne zan koma gida ne kala sai mun Allah ce hallaka ila khairin shin ba za ka so in ga maka wani alkhairi ba ba ka son baka wani alkhairi fa kala sai ce wa ma huwa menene alkhairin faɗa min ne ji a gaya mu ala ta maza laika sa tashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ka shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu bai da abokin tarayya wa anna muhammadan kuma ga shaida annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa qala al arabi sai mutumin kauyen ya ce hal yashhadu laka ala ma taqul to wani abin da ka faɗa shi bai san annabi ba bai taba bai san waye suke magana da shi ba to wani abin da ka faɗa waye zai ma shaida akan cewa kai ne annabi kuma haka ne magana da ka faɗa waye shaidanka suna wani bayan gari ne ko wani gun da ba mutum ba kuwa faƙala da gusa salama sai mazala ya ce masa hadihi shajara waccan bishiyar ko wannan bishiyar ita ta ba da shaida akan cewa abin da na faɗa ma haka ne kuma ni annabin Allah kaga an kawo masa abin da bai taɓa ji ba a duniya bishiya ta yi magana ka ba da shaida kan mutum da haka sai mazala ya mata ishara cewa ta taho suna gefen ta ta zo ta yana kiranta sallallahu alaihi wasallam ila hajjar ya ce fa sha yushuri ila shajaratin bishadi ilwadi sai masa nuni da wata bishiya a gefen gunda suke tsaye wani kwari ne ya ce kaga wata bishiyar ita ta ba da shaidar akan cewa ni annabin Allah ne kuma ba wanda ya kamata bauta duk duniya sai Allah shi kadai fa qabalat takuddul arda waga dai ce me kenan karshe to kirata waga dai ce ba to kirawata sun za ce ka zo sai gamin da bai taba gani ba a duniya bishiya a kafe ta babbago har jijiyoyinta kuma tana jan jikinta ko ta zo gabansu kuma ta tsaya ya ce a tambaye ta kai ka tambaye ta ta baka shaida ba shaida kake so ba to tambaye ta ta baka shaida kuma ta yi magana kuma ya ji magana kuma ta koma wannan kuma ya faru a tare manzala ba so ɗaya ba so biyu ba wata rana ya ji shi zai ji bayan gari da ake kasan su larabawa ba sa yin abin nan shadda a gidansu musamman a shekarun wancan lokacin kamar dai a yanzu ne mutanen karkauyuka ba sa yin gurin tsugunnu a bayan gari a cikin gida suna ganin kazanta ne ke za ka cewa bayan gari mana mutum ya tafi bayan gari ya uzurin tsugunnu na ba ta an gane to ya tafi zai ji bayan gari zai uzurin sa sai aka zo babu gun da za a duk babu guri min da ya kamata fili fili ya yawa sai ga su bishiyoyi guda biyu amma sun ware sai ce wa ɗaya sahabi ka je ka ce musu injini su haɗe yana gari suka suka ja suka haɗe suka yi duhu ya je bayan su gama uzurinsa ya gama kai tokatai su ware kuma suka ware sallallahu alaihi wasallam ko ya ce hatta kamat bai daidai ta tsaye a gaban manzon Allah a gaban su gaba fastashhada ha salasan sai nemi ta ba da shaida ha so ke kin shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni bawan Allah ne manzon Allah ne ta faɗa ha so uku yace fashahadat kama qala sallallahu sai ta maimaita irin abin da manzon Allah ya faɗa na kalmar shahada da tabbatar da annabcinsa kaga wannan ya nuna maka cewa shi annabin Allah ne yace sai abu na gaba hanilu juz'il nakhla lahu sallallahu alaihi wasallama ku tittiren dibino ku tittire fa kun san ku tittire ko ne ku tittire yawwa samu bishiya tana tsaye a sare ta ta faɗi a sassa daddatsa gunduwa gunduwan nan ko ku tittire ko to kaman ka haka sai aka wanda ba tire ba ko to wanda ka tire fa gunduwa wanda eh naji ku tattare ne wanda an cire saman an bar guntun a kafe ku tattare to kuma wanda aka sassare aka bar gunduwan shi kuma gashi ba kasa shi kafa ba me sunan shi to gunduwa gunduwa to na dabino sai wani ya ce ma kifi aka yi nan kai haka saka samu sa fara jin kuɗi yanzu yanzu to shi ke to dabino an sare an yi gunduwa gunduwa da itacensa za ka ɗauko wani gunduwa ɗaya na icin dabino da ake sare aka ka ajiye a masallacin manzan Allah idan zai yi kuɗu ba yana hawa kai sai mutane kuɗu ba kafin a masa mumbari sai ya hau kai don ga ɗan ta haga ya ɗan yi sama in yi magana ta ɗan tafiya nesa kuma na nesa zai iya hango shi sai yake yin hudu ba a lokacin to bayan wani lokaci sai wata mata ta ce ya manzan Allah ina da yaro na kafinta ne in kana so zan saya ma mumbari ta nemi izininsa ya ba da dama kuma akamar za ka masa mumbari mai matakala guda uku to tun daga nan da yi akamar mumbari haga zai bar ku tattire kenan na fata kuna ganewa zai daina hakan wannan guntun itacen dabinan kenan tunda an samu wanda fi shi abin nan kamala ko kuma kyau da kuma abin da ya dace kenan an samu ci gaba kenan ko ya ce an ji shi wannan abin wannan bishiyan wannan kututturen dabinan ko kuma gunduwar itan dabinan nan ya yi kuka buka'uhu bi sauti ya yi kuka sami'ahu min fi masjidihi duk wanda yake masallaci a ranar ya ji kukan shi da yana hawa ya yi hudu ba an yi mumbari yau ga manzala ya taho ga shi a tsaye manzala ya wuce shi ya hau mumbari jin bakin ciki da damuwa manzala bai hau kansa ba to wannan damuwa da bakin cikin yau manzan Allah bai taba jikinsa ba yau ya bar shi kawai sai fashe da kuka kuma duk wanda yake masa ya ji kukan saboda a nuna mutane matsayin manzan Allah a gun Allah ina ba ta an gane haka mutuza kenan duk wanda yake masa ya ji kukansa kuka ne da gurnani da gunji da nihi kamar dai kuka sosai shashaka da komai da komai Allah ya sauko saboda annabin rahama ne ya zo ya kama itacen ya shafa jikinsa kamar ya rarrashe shi kenan sai aka ja shuru shi sai koma a tabar sallallahu alaihi wasallam ya ce ko na miki ya ce ɗibatan kowa da kowa ya ji wa zalika lamma faraqahu sallallahu alaihi wasallam wannan abu ba ya faru ne da manzon Allah ya bar hawa kan wannan itin da dabidan dan ne kudu ba ba adama kan ya katibu alaihi ko ka minbarin lahu wanda ada yana hawa kai ne kudu ba akai a matsayin ka minbari yace wallamma suni alahu minbarun da aka manzon Allah minbari a kera masa wa taraka menene su'udan alaihi manzala ya bar hawa kansa baka sai kuka haninan wa shauqan ilayka sallama kuka ne irin na me za ka ce rabuwa da wani masoyinka kukan bakin ciki kukan damuwa da jin bakin ciki yau ka ya rabu da manzan Allah ya daina hawa kansa jikin manzan Allah mai albarka ba zai taka ba yau ba zai taba jikinsa ba har wani abu bakin ciki shi yasa manzan Allah wanda rayuwa da shi a bisa imani da shi ba karamin daraja ya samu ba a duniya ka duba bishiya itace ma ku tattire ma yana bakin ciki da damuwa na rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina shauqan ilaihi yace fa qali sumi'a lahu sautun yace duka an ji sautin sa kukan da yake ka sauti isharin kamar kukan raƙuma mai tsohon ciki mai naƙuda raƙuma cikin ta kai wata goma tsohon ciki tana kwance tana irkuka irin nasu na dabbobi haka kowa zai ji kukan nata dan ne na wahala ne da damuwa da shiga kuncin rayuwa to kowa ya ji kukan wannan kutiri a masallacin manzon Allah yace fa ja'ahu hatta ja'ahu rasul sama sai manzon Allah ya dawo ya zo gurin sa wa wada'a yadahu ko ash-sharifa alaihi fa sakata ya daura hannayensa masu daraja akan kutittiran kan wannan guntun itacen sai mu kuma ya shuru shi kenan ma'ana ya rarrashe shi annabin rahama kenan haka yanzu wasu daga yawa daga cikin mutane dan sai yana kuka a gida amma bai taɓa zuwa da rashe shi ba dan da ya haifa fa sai ma ya rufe uwar da faɗa ko eh ya ga jariri eh ya ce ba zai gaje ba to me yasa mugun hali ne ka jefa bayan bala'i ba an masa sabuwar haihuwa ɗa jariri abai ko asibiti kuma ga mutane a ce ga abin da aka samu wanda ma na sunna ne ma ai haka ya karba ka yi addu'a matsayin ka na uba ka gode Allah ka ce to ya mamar ko lafiyar ta to alhamdulillah sai ka mika wai ka je ba zai karba ba to ga wannan ai ba ba hali bane mai kyau wata rana wani balaraban kawai ya zo sai ga manzon Allah yana wasa da jikokinsa ya daga wannan ya daga wannan wannan ya hau kansa wannan ya hau wuyan manzon Allah sama jikokinsa ba akwai Umaima da gidan Zainab ga Hassan ga Husaini radiyallahu anhu duka suna tawata da manzon Allah manzon Allah kuma ya bar musu suna abin da suke so sai ke ta yi mamaki yanzu ya manzon Allah kake wasa da yara kanana ya ce to me faru ya kai to kai ba ka yace a ni ina da yaya kana sun fi kai kaza amma ban taba daukan ɗaya daga cikin su ba ta to yaya zan yi idan an cire tausayi a zuciyarka ma'ana alamar rahin tausayi shine mutum baya iya tausasa wa yara kanana baya kaunar su baya tausasa musu ya daga wannan aje su ko kaza da kasuwa ko office a zo oyoyo ka daga wannan ka aje ka daga wannan ka haka da suke har ma ya gane masu daina zuwa ma gaba daya karshe tunda baka san su suna gane sai zai zuwa kusan kusa da kai to wannan ba karamar rashin tausayi bane da kuma rashin rahama Allah ka tsare zuciyoyin mu me suna ne umaima suna ne jikar manzon Allah ce wata rana ya kabbara zai sallah an tada ikama sai ya tana tahowa daga sai goma sallaci ta saba zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta taho dungul dungul ya da tana tafiya tana faɗo haka san yaro karami sai ya hango ta an yi kama fa ta tsaya sai ya fita da ɗauko ta sallallahu alaihi wasallama haka ya tausaya mata ya karrama ta ya ɗauke ta kuma rike ta a hannunsa a shafa kanta kuma aka gaba aka yi gama ya to Allahu akbar tana rike a hannunsa yayi karatun Fatiha karanta sura ba za a yi ba haura ruku'u ba sai aje sa kasa yayi ruku'u sujuda guda biyu za a dago kuma tsaye na raka ta biyu ya ƙara ɗauka ta kuma rike ta har ha gama sallah umaima jikar manzon Allah ce yar yarsa ce Zainab sunan ta baka taba ji ba ko to na masan ahlul bait suke masan ahlul bait masu ya su ne yan ahlul bait haka ba gaskiya suke ba sunan ta ba sani ba ba ruwan su ma da ita saboda ba gaskiya bane abu da suke tafi akan sa to jikar manzon Allah ce umayma sunanta na fata an gane shi yasa wani malami Imam Shokani yana sallah sai rawanin su ya warware ka san rawanin matanan dadin nan ba wai rawani da ka dan wani dan tiri haka din nan rawani ne kusan zaka yi haka ya kai yadi biyar ko goma tsawon sa sai a naɗa a naɗa a naɗa a yi wani nan a wani lankwasa kawai sai ya warware yana sallah kawai ya tuga wajen kayansa ya gama ya gyara komai a ganye da akwai yan zafi ko inda kaya aiki a sallah ana zara a yi kabali ko ba ali sai ce a imama bil umama umama bil imama kala ga manzo Allah ya dauki yarinya ya rike ta ayi karatu a aje ta in ta kuma ƙar daukar ta kuma ai har a gama sallah ko bai yi kabali bai bi ba adi ba kuma dan lero ne na ware ku takan na gyara shi shi yasa dadi ya kare abin sunnar manzon Allah ka san tarihin manzon Allah kaga zauna lafiya a duniya duk abin da ya faru ba abin da ya zabe ka ka san inda kai nazulin sa yake ya annabi da abin ya faru amma baka san tarihin manzon Allah ba ba ga tan hadisin manzon Allah to na laka waye a duniya kai bi gidaje na lamba daya Allah ka dare imanin to kaga sai manzo Allah ya rarrashi wannan kututturai ya bashi hakuri aka ce an tambaye shi manzo Allah me ka faɗa mar yace cewa ne ba zai yadda ya amince ba in dasa shi in mai in yi roki Allah idan to daga cikin bishiyoyin cikin aljanna shi wannan kututtu da wannan kututtura kaga ai tawar ko sai manzo Allah na a ina so mana to yalla isuyunka shikenan an gama da aljanna ne an gama za mu ci aljanna insha Allah a za mu ci sosai makuwa insha Allah insha Allah eh du'a'ahu sallallahu alaihi wasallam ala kisra bi tamzik mulkihi fatamazzaqa addu'ar da manzon Allah ya wani babban sarki Jabberi Kisra ya tura masa dan aiki da wasiƙa ya aka wannan abun sai ya kama wasiƙan Allah ya yaga ce matsi walakata sai wadda ita sai Allah ya masa addu'a cewa Allah kyakketa daularsa ya rarraba mulkinsa tun daga ranar tun daga shi ya mutu ba ƙarin kisar ba har yanzu a duniya mana addu'ar da manzan Allah ya mata kama shi ta wagon nan ba annabin Allah ba abu ne mawuyaci ya ko sai dai in ka taɓa manyan bayan Allah akwai su wanda ya kiyaye dokokin Allah yana bin hali da ɗabi'u da kuma sunar manzan sau da kafa in yi ma addu'a wallahi ta kama akwai su har gobe har jibi har insha Allah masha Allah akwai wanda in yi ma addu'a ta alkhairi ko ta shari wallahi ta bi ka kuma shikenan shi yasa ka kiyaye mutane ko ba a gane su a siffofin su sai zakar ka lakanta kowa sai manzo Allah ya kawo mana wata kaida yace laysa minna man lam yarham sagirina wa yuqir kabirina baya tare da musu manzon Allah wanda baya girmama na gaba da shi kuma baya mutunta da tausayawa yara na ƙasa da shi to kuma zama duniya haka take tafiya kawai galibi haka ne ko daga wanda ka fihi sai wanda ya fika sai kuma wa kai sa'anka shikenan kawai dama hin duniya mutum kuna duniya gaba daya sa'anka na sama da kai na kasa da kai to na gaba da kai ka kimanta shi ka girmama shi ka mutunta shi in kai dan Allah kai ma sai Allah ya bari amma a duniyar ma bayan kuma ka samu ladan a lahira na kasa da kai ka tausaya mishi ka ji kansa kamar alheri sai Allah maka albarka kuma in ya tashi girma shi ma sai tuno ka sai ma alherai ba adadi ba ka ke ba amma kai baka tausayin na kasa da kai ko baka tausayin dattar ko ce ka a gini mulkin Najeriya kenan ko ba tausayin yara kanana ba kuma a tausaya wa dattawa sai dai kowa ta shan wahala gashi na mata sa bakakirin Allah tsare mu Allah ka canji da isarsa amma lalle rashin ladabi da rashin mutunta na gaba ba karamin bala'i ke da al'umma ba kuma shine kullum muke fuskanta yanzu a tafiyar mu a Najeriya ko arewacin Najeriya babu babu zasu tsakanin mu kowa rena kowa Allah sauri yace abu na gaba shine ko takasiru du'a'uhu li ibn Abbas bi tafaqquhi fi ad-din fa kana Abdullah ibn Abbas khabaru hadhihi al-umma addu'ar da manzan Allah ya yi wa Abdullahi ɗan Abbasu ya ce Allah ya ilmantar da shi ilimin addini, Allah ya ba shi fahimtar addini, kuma sai Allah ba shi ilimi mai yawa har aka waye gari ana masa lakabi da cewa habarul umma, mana babban malamin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce abu na gaba shine ta kasiru ɗa'ami bi du'a'ihi, abinci ya ƙara yawa, ya ƙara yawaita saboda manzan Allah ya yi addu'a. Asalin abincin ɗan kaɗan ne, bai wuce mutum ɗaya cinye ba sai manzo Allah ya addu'a sai mutane da yawa suka tsaka kuma suka bar abincin kaga wannan ba na buwa zai haka na fata an gane yace faqad akala min muddai sha'irin faqad akthar min 80 rajulan manzo Allah ya taba yin addu'a a sha'ir an nika garin alkama ba mun karanta ba kissar Jabir dan Abdullah a yakin Khandaq kun manta ko annabiyur rahama ana yakin kan da ga yunwa ga tsoro ga tsananin sanyi ga iska sai ya ga ga manzalla yana ta aiki a cikin wannan kan daɗin tsabar yunwa ya ɗauki duwatsu ya sa a fata cikin sa ya sa mayafi ya ɗaure sai zabir ya kalla sai abin hankali shi bai madda bai ji daɗi ba sai ta manzalla a mun izini in je gida mana sai ka je maza ka dawo sai ya je ci matarsa me kike da shi na abinci dan na ga wani abu a gurin manzalla ban ji daɗi ba wallahi yunwa ta kai manzon Allah ya rika ɗaure dutse a cikin sa ta ce eh ga wani ɗan abin nan shayar ɗinmu kamar ka ce alkama bai wuce mudu ɗaya ba ito kinika a mana gurasa yanzu yanzu kuma ga wata 'yar ƙaramar akuya 'yar ƙarama ko 'yar ƙaramar cinkiya ko ɗan ƙaramin rago ito a yanka sai ki mana miya da wannan namar da ɗan wannan gurasar zan kilawo mazala ya zo ci abinci don ya ɗan samu cikin sai ɗan dawo da ya kuma ta siya manzan Allah akwai ɗan abinci ya ce ɗan abinci a gidana ka taso da kai da mutum ɗaya ko biyu mu je ku ci to kuma shi annabin rahama ne bai iya ruwa ba ya ce ya ku jama'a jabir ya yi abinci a zuwa ja ta abinci jabir ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abun kunya ya faru yau ke dan abun da bai wuce mutum ɗaya cinye ko biyu ba a ɗauko mutum wajen ɗari inna lillahi wa na shiga ko kamar ka faɗa haka sai mun ne a guje ka je gidansa ce ke mun shiga uku ta ce me faru yace na ce manzon Allah ya taho shi ne mutum ɗaya ko biyu mu zo ya ci abinci shi kuma ya kira dukkan mutane to da ke jabir ya wa kuma ya mun karanta mun kuma ba wa ya aura da ya tashi aure ba yarinya ya aura ba matarsa babbar mata ce babba ce gogaggiya a rayuwa ce in ana bada tana nutsuwa din me ake faɗa shi da gatan mu na ji ko in ana maka magana ka nutsu dan ka ji me aka faɗa kafin ka bada amsa ko kuma kafin ka san me za ka yi ta ce masa ka faɗa mara abincin ya ce wallah na faɗa shi ya ce a gayyato ce to karka damu tunda shi ya ce a zo ba za mu ji kunya ba haka ta kwantar wa mijinta da hankali sannan kuma ta tabbatar da imaninta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ba za mu ji kunya ba sai mu zana ce za mu ka ga ka ce matarka ta bar tukunyar nama da miyan akan wuta gurasan ma a bar sha inda yake kar a taba shi sai na zo yana shigowa ya yi addu'a ita to a kawo tirrika sai a zuba a ɗebo gurasa a zuba a karereya a saka a kan tire a juya nama da miya ko? eh? da aka yi Allahun ko? a juya nama da miya ya salamu abin da ya gaga ɗan Najeriya kenan a zuba tuwo da nama ga ba kowa bane wallahi Allah kayan talauci Allah kara mu da bala'i a talauci masifa ne a laifi Allah ka raba mu da shi a juya nama da miya a zuba sai mutane kamar goma su shigo su ci su ƙoshi su tafiya su sai a ƙarashe wasu goma ma haka aka riƙa da kowa ya ci ya ƙoshi zala ta to mun ci mun ƙoshi mun gode an musu addu'a to kuma ga abincin ku gashi nan yana nan to ku kuma ba maƙota halin saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya nuna muka shi annabin Allah ne ko yace sai mutane wajen 80 suka ci mudu ɗaya fa na shirfa mudu ɗaya kamar ka ce roba ɗaya rabin dan marafa mutum 80 suka suka koshi to wannan addu'ar manzon Allah ce yace abu na goma daga sirrul ma'i bidu'aihi sallallahu alaihi wasallam to wancan abinci kenan ruwa ruwa ma ya yawaita yayi yawa saboda addu'ar manzan Allah ruwa ne ɗan kaɗan sai manzan Allah ya yi addu'a ya tsoma hannunsa a ciki sai mutane sama da dubu suka sha suka yi amfani kuma wurin bai ragu ba sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙari a ishan nasu yamma hudaybiya a rarrakin hudaybiya mutane sun shiga kishirwa ruwan su ya ƙare sa zaura cikin sahara babu ruwa ko warsu warsu sallama alaihi azaka ta salam ya ce shi kuma zalla bai ne dai hiraka watan ya ɗauko ta ‘yar buta ƙarama kamar ka ce jallo in ka san jallo ko jallo na da kamar a yanzu dai ƙaramar buta ya ɗauko zai yi alwala da ita shi bai da labarin cewa ruwan mutane ya ƙare ɗan ruwan da yake da ya alwala domin za a yi sallah sai fito da shi gaban ki zai fara alwala sai wani sahabi ya hango sai taho a guje ya ce ya manzan Allah duk sassanan da muke mu mutum dubu da ɗari hudu ko da ɗari biyar babu ruwa kwata-kwata in ban da wannan ɗan ruwan da yake gabanka don haka karki alawala da shi a sanya za to shi ne abin da ya kamata a to ga sha ai ba a yi magana alawala ba a dina manzo Allah ai rai ya fi ibadar ma muhimmanci saboda idan babu rai za a ibadar haka ba za a yi ba ai ina fata an gane yawwa to to manzo Allah ga halin da ake ciki yanzu ya kamata a yi eh ko yace yace wadda biha wa qabalan nasu nahahu sai suka tawo mutane ga suka zo manzo suka suka ce wa qalu suka ce manzo Allah laysa indana illa ma an fi rakwatika distan sanan nan ba mu da wani ruwa in ba wannan dan ruwan da yake cikin yar buta karaman nan ba ko dan jallan nan da yake gaban ka ba din nan babu ruwa fa wada sallama yadahu fi rakwa to da manzo ya haka sai ya sa hannunsa a cikin wannan yar karamar buta hannayensa mai albarka sa daya a cikin su da ya sa hannunsa haka kawai sa ga ruwa na bulbulowa tsakanin ya tsayayen manzan Allah yana bulbula kamar idan ruwa kawai ruwa na bulbulowa kai ce duk mai bukata roɗi ba ko a nan ne sahabi wanda yake cewa shi sai wata dabara da ya ga mutane dama ilo ake ji wannan ya ɗiba ya yi kaza wannan ya yi kaza shi kuma kawai saka in ya ɗiba kawai cikinsa kawai rinka sha daga dare ya ɗebo daga jikin hannun manzala kawai zuba a cikinsa akwai abin da ya fi wannan ruwan aka ce a tarihin duniya ba ta dan adam irin haka ba saboda ai jikin adam mai a jiki jini ne da fata da jijiyoyi ko bai bane to kuma ce ruwa ya bulbulo ta hannun dan adam haka wannan wani abu da ba taba gani ba sai a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yace ina miki fadala ma'u yafuru min bayni asabihi yana saka hannunsa sai ruwa ya kwararowa na bulbulowa tsakanin yatsun manzon Allah fa ka amsalul uyun kai ka ce idan ruwa ne fa sharibal qaum sai kowa ya sha wata wadda'u suke alwala wa kanu alfan wa kamsa mi'a nafar mutum dubu da ɗari biyar kowa ya sha yayi wanka ya ɗebi na kowa abin da ya fito da shi kuma wurin bai ragu ba saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu na sha ɗaya na hujjoji na hankali sai tabbatar ma cewa shi manzan Allah ne shine al-isra'u wal mi'raj al-isra'u shine an yi tafiyar dare da manzan Allah daga garin Makka aka dauke cikin dare aka je Baitul Muqaddis Palestine kenan sai a yanzu ko aka tafi da hil tafiya cikin dare aka ce Isra sannan kuma daga can aka dauke kuma zuwa saman bakwai saman saman bakwai ma kuma aka gama aka dawo manzan Allah aka dawo da shi har garin Makka gun da ya tashi da yana kwanci ɗazu ko na wana ɗumin guri jikin shi ma bai bar jikin jikin fitar ba abin bai wuce awa ɗaya ba bai ma kai awa ɗaya kuma duk an yi an gama in ga kwanta yanzu a guri in ana zafi za ga gurin ma ya gumi ko in kuma na sai na gurin ya yi ɗimi ya shatin wanda mutum ya kwanta to an ɗauki manzana daga garin makka aka tafi da shi baitul muqaddis aka wuce saman saman bakwai shine mi'raji kenan kuma aka dawo da shi ya dawo garin maka ɗakin sa gun da ya kwanta ya tashin domin gurin ma bai shake ba sallallahu alaihi wasallam to ga wannan ya nuna maka cewa shi manzon Allah ne saboda aka ce a tarihin duk annabawa ba wanda aka yi haka a ɗauke shi zuwa fadar Allah saman saman bakwai ba taɓa yi ba sai aka manzon Allah haka ya faru kuma a shekara ta tara ko ta goma bayan hijira ko bayan suna na Khadija a bayan ka kafin afwan da annabta aka ta rasu Abu Talib ya rasu manzon Allah ya shiga cikin damuwa saboda matarsa uwar gidan shi ta rasu ga ‘ya'ya sannan ita kaɗai ce matarsa ko kuma tana ba shi gudunmuwa 100% a kan harkar da'awarsa in an ɓata masa rai a cikin waje ya je da'awa in ya dawo ya ta kwantar masa da hankali ta faranta masa rai ya ji daɗi shi kiri sai manta wancan abu ka sai da mutum ya sa'ar mata mutum mai kirki to duk abin da ya same shi na bakin cikin gida gida manta shi yake yana shigowa gida kawai ta ta yi kokarin ta ta kore ma damuwarka ko amma an kaje ka samu ta bizaro ka shiga uku wallahi ka shiga uku kara maka ma za ta yi wallahi kara maka za ta yi eh dawa ka wuni baka yi ko sisi ba kasuwa in ma kauye ka je ka je ka yi asara kuɗin mota ma ka kashe dubu goma ko dubu bakwai ka je bai mari ka je ka dawo baka yi dubu uku kuma ga wahala ga ruwan sama ya rike ka kai ma ga yunwa kuma ka shigo gida kana sallama sai yauwa ba mu dubu biyar za a je a so kaza ba za a bari ma kaɗan ajiye abin ba bare kaɗan huta ma ba ta baka take ba mazala na dawowa za a tare shi da murna da fara'a a masa mara ba ana fata an gane shi yasa ta rana ma mazala ya shigo gida ta tare shi ta ba shi gun zaman sa ya zauna ta cika cikin gida da gudugudun ta dan a dauko mazala dan wani abu zai dan sha ana tsananin zafi wala Allah dan wani juice ne ko dan wani me ake cewa farau-farau ne ta hada masa wani kayan alatu da zai dan sha da dan dadi ta tafi dauko masa sai ga mala'ika Allah turo shi ya ce ga tanna na kaje tana zuwa za ta kama ka wani abu ka sha in ta zo ka ce Allah yana gaishe ta kuma ka mata albishirin gida a cikin aljanna shi gidan na gilas ne na gilas ne gidan kana cikin gidan kana hango waje komai gashi kana gani kuma gidan ba a gajiya da zama a ciki kaza gidan duniya za ka ji gaba da ka gaji duk irin gidan da ka kera a duniya kai ba gida ba yanzu ka tafi aikin hajji ko umara kaga dai ka san zaka dawo ko sati ɗaya ne ko biyu ko uku ba to amma haka ji gaba ɗaya ka gaji da makan wala gaji da kai kai ga shi dai bini ne mai kyau hawa kaza ka halitta komai gashi babu fi aka kuma amma zaka ji ka gaji na kake son ka dawo gashuwa ga sauro ga wane na amma ka so ka gashuwa ba ga wani ka ga mutum ya dawo Najeriya so yake a ranar sha kwana ƙauyen su sabon zumuɗin gurin zama to shi gidan nata aka ce a gaya mata ba a gajiya da zama a ciki ba a kosawa sannan kuma babu wani hayaniya a gidan ba a daga murya gidan ne tsuwa ne kawai Allah mata albishiri da haka na naka ji da kenan ko radiyallahu anha to haga sai Allah ganin wannan halin da manzo Allah ya shiga sannan kuma babban sa Abu Talib yana ba shi kariya a cikin gari saboda manyan arnan ƙureshawa suna ƙin yi manzan Allah wani abu na cin zarafi don kunyar abu ɗali saboda suna raga masa saboda abu ɗalibin za abu ɗalibi ya rasu ta san shi Allah kake abinsa to tun da kana ga kamar waɗannan biyun ana ga sune kamar gatanka a duniya to sai aka karɓi ran abu ɗalib ita ma kaje kuma tare su bayan ƴan wata biyu ko uku ko hudu sai zan to yanzu ba wani da zai kwantar mara da hankali a cikin gida ko a wajen gari sai muka ta zafi cin mutunci ya karu sai ya kokarin tukurai tafi ɗa'ifa ya je ya wa'azi mana ko zai samu a karɓi da'awarsa a ɗa'ifa ya ɗan samu gurin zuwa da kai da ɗan huta ko sai aka haɗa wasu wawaye suka mar cin zarafin da ba marma a garin maka ba aka haɗa suka masa a cile ko aka jefi manzon asalama ya dawo to ana cikin wannan yanayin sai Allah ya turo malaka jibrilu idan duniya da mutananta sun kika suna ma azaya to zo yau ana gaita special invitation zuwa fadar Allah a ga ƙarshen magana kenan ke sa ka kama Allah kaɗai kawai shi kenan sai ka huta lafiya kan aka ɗauki mazala daga garin makka tafiya ce wata shida zuwa batul muqaddis sham kenan tana suke tafiya daga nan kuma aka je ga dukkan annabawa Allah tara musu a gaban shi ya musu limanci a masallacin batul muqaddas na fata an gane daga nan kuma ka dauko suka kama hanyar zuwa sama da malaka jibrilu sama ta daya ta biyu ta uku ta kaza har aka je sama ta bakwai malaka to ni ma iya gurin tsayawa ta kenan nan Allah sai na tsayawa kuma kai ya ce ka je fadarsa to haka sai ka wuce kenan na fata an gane eh ka wuce kai kadai manzala ya wuce sai suka gana da ubangiji Allah ba shi sakon yin salloli ko kamar ka ce baki da baki ba a turo malaka faɗa sakon sallah ba saboda muhimmancin ta Allah ya dawo duka aka mu Allah wannan to ga wannan duk kuma duk duniya kowa ya da an yi sai da miraji domin su kafare maka da dawo ta gare ta musu ajiya an tafi da ni batul muqaddas daga nan an kani saman saman bakwai kuma na dawo har ma na wuce ayarin fatakenku a dade guri kaza na musu ma sallama kuma suna halin lafiya za su shigo garin maka ne ranar kaza ga watan kaza in dai ba su tsaya a wani uzuri ba to wannan sai bala'i ya ƙaru akan manzon Allah suka ce to wannan abin na kama yanzu kuma ya yi ya wuce ma hankali kamar ka ce a yanzu a renin wayan ma ya yawa tafiya da muke wata uku tafiya wata uku dawa kuma ka ce a cikin dare ka je jika kai ka gama ta yace ba ma wannan ba kai saman saman bakwai ma na tafi kuma na dawo ban shi manta shi ne ai ba shi tafi da kansa ba to kai subhanallazi asra bi abdi ai ba shi da kansa tafi ba ko ba haka ba da shi ne suke mamaki amma tafiya ake da shi da wani kayan ala wanda ba a taɓa yinsa ba a duniya ko yanzu ka samu kayan sufuri na zamani daga nan zuwa guru in ka tafa kafa awa nawa za ka yi kwana ko zuwa guru ko to in ka tafi da keken kafa za ka yi kaman kwana nawa da keke to in ka hau mashin fa ka samu mashin ɗinka boxer sabo ka kama da guru to in ka hau mota fa to mota ma kala kala ce ko wanda ya hau sharon da wanda ya hau jeep da wanda ya hau kaza haka da ba ɗaya suke ba to kuma wanda ya hau jirgi ba amma haka duk zugun yaje yanzu mutum ya samu mota lafiyayya mai kyau zai je guru ko zai iya zuwa a mintuna kaɗan kuma ya uzuri kuma ya daga gashuwa kai ka ɗauka cewa bakin tasha ya je ba haka ba ne in ka faɗa wani ya ƙarya ma ake to inda a ce kuma ku jirgi fa ka duba daga kano zuwa Legas a mota awa nawa za ka yi dukkan mota to amma ka hau jirgi minti nawa za ka yi kan ka miƙe ma gaba ɗaya an zuwa ya ta maka sauka da to ka gani ko sai ta maka za su sauka kawai shi ke to haka abin ne haka dai ai to Legas ɗin aka rage ba Legas aka rage ba abin da ka hau ne yake da ƙarfin tafiya sama da wancan da wancan ya hau wannan shine kawai to haka Allah ya kawo ya tafi da manzon Allah ya je dawo to wannan ma alama ne na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min masjidil harami daga masallacin harami mai alfarma ila masjidil aqsa zuwa masallaci na Qudus kenan ila samawatil ula ba ma nan ba aka wuce da manzon Allah har saman saman bakwai ko ila satil muntaha har gunda ake cewa sidratul muntaha inda hadratul ma'awa din nan ko to baya ita ma aka wuce ta gunda manzon Allah ya je babu wani mahaluki da ya taba zuwa sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani mai yaban manzon Allah yake cewa Mustafa da kafar ka kaje gunda ba wani wanda ya je ko a zuci cikin mazaje amma kai da takalmin ka kaje sallallahu alaihi wasallam yace wa ada ila firashihi wa lam yubarid kuma ya dawo gidansa kan shi fadarsa gunda ya tashi dazu a bacci bai ma yi sanyi ba ya ce sai abu na goma sha biyu wanda kuma shi na ƙarshe da ke tabbatar da annabcin manzan Allah ya ce ne alƙur'anul karim alƙur'ani littafin alƙur'ani kenan alkitabu ladhi fihi nabu man qablana littafin wanda ya tattaro tarihi na wanda suka gabace mu wa khabaru man ba'dana kuma ya kawo labarin masu zuwa bayan mu qur'ani kenan ko ina baka labarin tarihin abin da ya wuce fir'auna samudawa adawa annabi mufa duk annaba aka faɗi labarin su a qur'ani aka maka su tsakanin shekarun ka zuwa su wa san adadin baban da Allah amma Allah baka labarin su kuma wani abu na ubangiji duk gun da yake ambata qur'ani har yanzu gurin sanan a duniya ana zuwa a ga gurin bare ma ka karyata su ko yace kuma a cikin qur'ani ne akwai labarin masu zuwa bayan mu wa kabaru ko wa naba fihi alhuda wa nurun a cikin ma wa hukumu ma bainana kuma qur'ani ne akwai hukuncin ga da zamu yi rayuwa mu daga yanzu har ka mutu har zuwa tashin kiyama duk qur'ani ya kawo farkon nan adam daga da ake dan adam ma kalse shi daga kaza daga kaza sai zama kaza yayi kaza sai ya mutu sai ayi kaza har duk Allah baka labarin sa kuma yadda Allah ya faɗa haka ne babu ko kuskure fada ce duk duniya babu littafin da kunshi irin waɗannan ilmuka in ba Qur'ani ba yace fihi a cikin Qur'ani huda akwai shirya duk wanda ya bi Qur'ani a bisa karantarwar manzon Allah zai shiryu zai bi hanya mai kyau na ba ta an gane wa nurun a cikinsa akwai haske din mai son samun hasken shirya ya gan shi a cikin wayewa to ya bukatar ƙur'ani amma a bisa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa mujzatuhu al'uzma shi ƙur'ani ne babbar mujzar manzan Allah gaba ɗaya ya fi kowace a cikin su ma girma ya ce wa ayatu nubuwatihi kuma ƙur'ani alama ne na annabcin manzan Allah alkhalida wal baqiya wanda zai wanzu kuma ya tabbata kaga dai manzan Allah ya bar duniya sama da shekara 1400 amma ga ƙur'ani yana nan har yanzu har gobe har jibi har illa masha Allah kuma shi littafi ɗaya da ko dugon baka canja gurin sa sai an ma cin an ci yaranka yanzu mutum da gangan ya rubuta ƙur'ani ya kisa dugon nunun a wani guri ko bawun a wani guri to in sha Allah sai wani ya ɗauka ta nan kuskure ne ya gyara ƙura'ani haka yake saboda littafin Allah ne ya ce wa ko ina miki ya ce ala marul ayyam duk da shuɗewar zamanai sai ta gaba da wanzuwa kamar yadda yake ya ce wa kullu usurin ko haka ne ba wa kullu usurin menene da ya zilla bihi dalilun qa'imatun ala sidqi nubuwatihi duk wani zamani da za a yi to ƙur'ani zai ci gaba da zama a matsayin hujja akan abin da ke faruwa a wannan zamanin ma'ana shi kaɗai littafin da baya yin baya zama tsohon yayi bari a ce ya expire yanzu abin da zai zo nan gaba ma da shekara ɗari ko dubu in ana raye to za ka samu hujja da dalilin sashen ƙur'ani abin da ya riga ya wuce kan dama kan ba ma magana sama babu littafi a duniya da za a yi shi kuma ya ci gaba da samun wannan in ba qur'ani ba to sai dai hadisi ingantacce domin shi ma matsayin qur'ani ina fata an gane ko eh wal hujjatu sabita kuma qur'ani hujja ne tabbatacce alal kalki akan bayin Allah ila an yusul ardi Allahu al-arda har zuwa tashin kiyama ma'ana qur'ani hujja ne akan halitta akan bayin Allah mutane a tashin kiyama duk wani abu in mutum ya mutu alon manzon Allah za ta tambaye shi alam ya takum nazir ba ka bane qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna kaza kaza Allah tsare mu to qur'ani kenan kullun ana tafsirin sa ba dare ba rana duk shekara 24 hours din shekara tafsirin qur'ani ake babu wata sa'a a duniya da za a ce a wannan lokacin ba karatun qur'ani babu shi a duniya ko ba ka tura namu fada ake ba a karatu a fassara ai bayanin ilmomin da suke cikin sa a fada hakan din sa kuma bayan qira'atan din ga tafsirin sa ga kaza duk a fada wannan sai qur'ani kuma har abada za ta gaba yin haka dan a yanke mutane hujja game da me yasa basu ba Allah ba yace fal qur'anul azim min adam ma utiya nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mujahid yace shi qur'ani na daga cikin mafiya girman abin da aka ba manzan Allah na mu'ujizojinsa ya fi kowace mu'ujiza girma a gun manzan Allah na fata ana ganewa ya ce wa min akbar ma uce bihi albayyinat shi qur'ani ya fi duk wani abu da ka sani da ake kafa hujja da shi ayi hujjoji a ci ba wanda ka qur'ani saboda duk wanda ya kama shi a matsayin ilimi a matsayin hujja a matsayin abin shirya to zai shiryu kuma ba za ka kada shi a hujja ba saboda ba maganar mutum ba ce maganar Allah ce kuma duk wani tsarin duniya da za a yi ƙur'ani ya kawo shi sai dai in baka samu wanda ya san bayanin ba da zai maka ka sha karanta ayoyin ba adadi amma yau ka karo da wani malami gogaggi a ilimi in yana maka fasara wata aya kaji kamar ma da baka san ayar ba to ƙur'ani haka yake domin da baka san ilimin da yake cikin ayar ba to sai a fitar maka da shi to ƙur'ani kenan ya ce wa fihi ya kulu a cikin game da Qur'ani ne manzon Allah yake cewa da kansa ma minal anbiya nabiyun babu wani annabi daga cikin annabawa illa wa qad udiya min al ayati ma misluhu amana alaihi al bashar yace babu wani annabi daya daga cikin annabawa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama face sai da aka bashi wata aya da wannan ayar zai sa mutane su imani da shi bana dukkan annabawa an ba su wani abu da duk wanda ya gani a gurinsu ko a hannunsu a cikin mutanensu dole da su annabawan Allah ne misali haga annabi Musa an ba shi sanda an ba shi hannu ba haka bane annabi Isa ya tada matacce ya tada kaza abubuwa da na mamaki da ta faruwa a gun annabawa to kowane annabi akwai irin abin da Allah ya kore masa ya to ni ma in ji manzon Allah ya ce wa inna ma kana ladhi uidu ni kuma abin da Allah ya bani shine wahayin wahayi ne auhahu Allahu ilayya da Allah mun wahayin sa ma'ana Qur'ani kenan fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawmal qiyamah kaga sauran annabawa sandar annabi Musa tana ina yanzu sallah ne kawai ya sani ko duk abin da aka ba annabawa na na qatu salihun wa ne ne dukan su gabaki daya duka abin bayan sun bar duniya abin ya kare amma Qur'ani wahayin da aka ba manzon Allah ya ci gaba da wanzuwa kuma ana karantar da shi a irin fahimta da karantarwa irin na manzan Allah har gobe har jibi kullum malamai da'awa suke ba dare ba rana to haka ce ina fatan ni in fi dukkan annabawa yawan mabiyaran tashin kiyama kuma haka ne ya fi dukkan annabawa sallallahu alaihi wasallam babi ya kare ko to sai babi na gaba kenan lokaci okay lokaci ya to shikenan tambayoyi to ka karanta amin to ya ce wai a tashi da addu'a ina da bukata a wurin Allah a masa addu'a Allah sa ya samu abu to muna masa addu'a kuma muna mata addu'a abin da yake nema in alkari ne a addininsa da rayuwar shi Allah ya bashi dan yi tsarin Allah shi ne so da kana son wani abu kuma ba alheri bane abun yasa lake cewa asa an takaru shay'an wa huwa khairul lakum fa san tayi bushan kuma sharrul lakum mm to yasa muna masa addu'a abin da yake nema na alkhairin Allah ta fitar da alkhairin da yake cikin sa in ba alkhairi bane kuma canja mar da wanda bai shi alkhairi mm shikenan to to shi ma wannan addu'a ce ba tambaya ba ne yana barar addu'a gun ‘yan uwa ta sha addu'a ga waɗansu wai azalimai su tar da su suna roƙon ‘yan uwa ta sa addu'a Allah ya ba su nasara a kansu to muna addu'a duk wani azalimi ya zuci mutane ubangiji Allah ya ɗaura mutanen a kansa kowane ne Allah ya mana magana da ƙarfin mu shikenan ko to assalamu alaikum warahmatullahi ok man nura mai magani na a jijjiga ba jijjiga ba kai eh ba shi ba na gane a ba shi ba na jijjiga na gane ya rasu to Allah ya fi masa akwai ko gobe za su tira to akwai wanda ya rasu mai maganin na kun san shi a yi man nura mai yawo da zaki da mashin din zaɓin ko shi ne ba